العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام na godiya ga Allah madaukaki da yawa mu ikon haduwa a wannan darasi na wato Ramadan Mubarak a yau muna ranar 29 ga watan Ramadan shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar uku ga watan shida dubu biyu da goma sha tara game da lokutan insha Allah a zahar sha biyu da minti goma sha ɗaya la'asar kuma karfe uku da rabi da minti ɗaya magariba kuma buɗe baki ko in ce نعم karfe shida da rabi ديري daidai minti ɗaya ya karu shi yasa na ce buɗe bakin don مم.
kar ai gaggawa نعم
sannan eh, isha'i karfe takwas saura minti goma sha biyu ah, alfijir kuma karfe hudu da minti ishirin da hudu مم.
fitowar rana kuma karfe shida saura minti goma sha takwas نعم
to muna bayani ji- ah, jiya mun taɓo bayani akan zakar fidda kai نعم
game da me ya kamata a cire kuma eh, suwa za a baiwa نعم da lokacin da ya kamata a cire waɗannan abubuwa duk mun taɓo su gwargwaro نعم
yanzu dan abin da za mu yi magana a kai a takaice wata nukta ce wadda take mun yi bayani a cikin darussanmu amma eh, abu ne wanda yana bukatan a maimaita saboda muhimmancinsa نعم
wato kauracewa musulmi shin ya halatta mutum ya kauracewa musulmi dan uwansa ko ya yi fushi da shi in zai halatta ga waye kuma a yaushe a farko dai addinin musulunci addini ne da ya zo ya haɗa mu mun zama 'yan uwa mun zama abu ɗaya ba tare da lura da wajaje da muka fito ba ko yarurruka da muke magana da su ko launin fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana dukkanmu asalinmu dai adamu ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir a wannan aya ta suratul hujurat Allah ya nuna mana cewa ya halicce mu ne wato daga namiji ɗaya da mace ɗaya ya sa muka zamanto wato mutane yanki-yanki jama'a-jama'a ƙabilu-ƙabilu wannan kasancewar wannan daga gari kaza ko daga launi kaza ko daga yare kaza don a sani ne muga ikon Allah amma in ba haka ba waye ya fi kusa da Allah waye ya fi jin tsoron Allah waye ke da daraja a wajen Allah shine wanda yake tsoron Allah to abin da yake wato wajibi ne mu lura shine mutum in har yana ganin tsoron allansa ne zai sa ya kyamaci mutane to fa ba kai ne zaka baiwa kanka sarfikir na tsoron Allah ba Allah ne zai baka kuma ba yanzu zai baka anan duniya ba ba wanda za a zo yau a ce masa shi mai tsoron Allah ne Allah ya yarda da shi a duniyan nan a yau balle ya ce zai yi tunkahu akan wasu ko wani mutum sannan da addini ya zo ya haɗa mu sai ya haɗa wani irin ɗan uwantaka wanda ya fi ƴan- wato na jini Allah maɗaukaki ya nuna mana wannan a cikin a cikin suratul tauba akwai a cikin suratul wannan eh, eh, hujurat da muka karanta ma akwai na cewa muminai su ne abu ɗaya Allah maɗaukaki ya haɗa zukatansu yana cewa wa allafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah shi ne haɗa zakatan bayansa da za ka tara ka ba su abin duniyan nan gaba ɗaya da ba za ka iya haɗa su ba Allah ne ya haɗa su a farkon lokacin da annabi ya hijira zuwa madina tsakanin aus da hazrat suna fadace-fadace yaƙe-yaƙe tsawon shekaru ɗaruruwa wannan ya barwa wannan wannan ya barwa wannan daga ana gadan yakin ne daga iyaye da kakanni to amma lokacin da musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a ƙarƙashin imani suka zama innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne to ina ana magana yan uwantaka na addini wannan ba wai ya ware yan uwantaka na mutane na gefe daban yan uwantaka na mutane da suke gida ɗaya daban ba haka bane ba in dama ku dangi ne imani ya hada ku to dankonku ya ƙara karuwa kenan in kuma dangantaka na jini bai hada ku ba amma dai addini ya hada ku to kun zama yan uwan juna kenan kun zama abu daya a wannan lokacin wato wajibi ne mutum ya nuna wa dan uwansa so ba wai don shi wane ba a'a don Allah da manzo sun umarce mu mu so juna kada mu juya wa juna baya ba don komai ba don Allah da manzo sun haramta juya wa mutum baya to idan muka lura da wannan za mu san cewa eh addini ya zo ne don ya haɗa mu kuma za mu samu amfani a wannan haɗuwan don daɗin kanmu ne ba wanda zai ce ya wadatu ga ɗan uwansa in ka ce ka wadatu da wane to dole sai ka je ka nemi irinsa kuma a cikin mutane ba zai yi kamar ka je kamar bishiya ka haɗu ka zauna a jeji kai kaɗai ba wanda zai amfana da kai ko ba wanda zaka amfana da shi ba zai yiwu ba kuma ana so mutum a ce duk inda yake a ce za a samu amfanin shi ba wai ya zamanto bayi da amfani kuma ba zai amfanar ba wannan zai sake nuna mana a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake nuna haqqul muslimi ala muslim hadisin abi huraira a ɗaya riwayar ya nuna biyar ne ɗaya riwayar ya nuna guda shida wannan hakki ne da Allah ya ɗora ba wai don sai mun saba da kai ba na farko idan laqitahu fa sallim alai idan ka gamu da dan uwanka musulmi kai masa sallama ba wai sai ka san shi ba ba abin da ya hada ku a titi kuka hadu kai masa sallama mafi alkhairin ku wanda ya fara da sallama in kuma jama'a ne jama'a da yawa mutum ɗaya ne yake tafiya ya gamu jama'a zai yi wa jama'a sallama in mai tafiya ne ya ga mazauni zai yi wa mazaunin sallama masu tafiya a ƙasa da masu tafiya akan abin hawa mai abin hawa shi zai wa na ƙasan sallama duk wannan tsarin yana nan a cikin addini kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba za mu shiga aljanna ba sai mun yi imani imanin mu ba zai tabbata ba sai mun so juna sai ce in nuna muku abin da idan kuka yi za ku so juna mana sai ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku ko gida ka zo zaka shiga ko ina zaka shiga zaka yi sallama wannan shine haƙƙi na farko sallama sannan kuma idan ya kira ka ka ansa ko da ka girme shi a shekaru ko da ka girme shi a matsayi ko ka girme shi a dukiya idan har ya ce wane ina bukatan ka zo ka halarci walima na ko ka zo akwai tattaunawa da zamu yana bukatan dai ka zo ko gidan shi ka zo inda yake to ka ansa masa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna kiransa yana ansawa cin abinci ko wani abu mai kama da haka sannan wa'iza mari da fa'udu idan ya yi rashin lafiya ka je ka gaishe shi wannan hakki ne annabi ya ce hakkul muslimi alal muslim in dai mutum musulmi ya yi rashin lafiya ka sani ka je ka gaishe shi kai in ka je ka gaishe kanka kaiwa domin a tafiyan da kake din kana cikin rahmar Allah ka je ka zana a wajen kana cikin rahmar Allah za a gafarta ma zunubi in ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi in ya mutu ka raka gawansa ka zo ka sallace shi gara ka gawansa zuwa makoncinsa na ƙarshe sannan idan ya yi atishawa ya yi alhamdulillah ka ce masa yarhamkallah to a ɗaya lafazin da aka ƙara na shidda shi ne idan ya nemi nasihar ka ka yi masa nasiha wayannan haƙoƙi ne da ke tsakaninmu kuma abin da zai taimaka mana wato ganin hurumin wayannan haƙoƙin karanta yadda magabata suka zauna da irin wannan yan'uwantaka na addini wanda wani zai fifita dan uwansa a kansa kamar yadda nasin ayar wannan suratul hashir yake faɗi Allah madaukake yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita yan uwansu a kansu koda suna da bukata muna jin ana karanta mana an je yaki sun zube a ƙasa suna jin kishirwa ana neman ruwa kar wani ya mutu amma da aka kawo sai wannan ya ce a mika wancan wannan ya ce a miƙa wancan me yasa ya damu da damuwar dan uwansa mun ji kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina da ya haɗa wantaka a tsakanin musulmai uwa bata hada su ba uba bai hada su ba surutaka bai hada su ba zama gidan haya bai hada su ba shekaru aka yi sai ga musulunci ya zo ya yi hijira zuwa madina ga shi nan su a madina ga wa'annan a makka annabi ya ce wa'annan yan uwanku ne kowa ya kama dan uwansa daya na hada su yan uwantaka ku je ka bashi wurin zama ka bashi in kana sana'a ka koya masa in kana kasuwanci ku yi tare saboda imani da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya hada su da shi- wannan sahabi abdurrahman sai yake cewa zo mu je ina da mata biyu ka duba wacce kake so ka duba iman ka duba wacce kake so daga ciki in sake ta ta yi idda sai ka aure ta ha? wannan ko wanda kuka eh, wato duk wani kusanci dai mutum ba zai sauwar wannan abin zai faru ba amma imani ya fi komai kuma hakan ya faru sai abdurrahman ya ce a ka rike matanka ni dan kasuwa ne ka nuna min hanyar kasuwanci ni eh, dan kasuwa ne suka fita daga ranar da suka fita ma sai da ya samu abin da ya ci kuma ya zo da gutsule saboda shi abdurrahman allah ne wanda allah ya masa albarka eh, a wato fannin kasuwa to kaga irin yadda ake yan untaka to yaushe ne mutum zai kaura cewa mun ji da muhimmancin yan wantaka da ya ake to sannan kuma ka- yana da cikin fa'idar yan wantaka bayan umarnin addinin yau idan mutum kuna yan wantaka zai yi ka shiga wani hali wanda zai taimake ka ko ya shiga wani hali ka taimake shi ka samu lada yau da za a ce ka mutu su ne za su zo su tsaya kanka ko a ce kin mutu su za su zo su tsaya kanki a yi miki wanka a yi miki likafani a yi kaza a yi kaza a yi kaza to irin waɗannan yana daga cikin fa'idar yan uwantaka na Na.
wato zama tare to yaushe ne za mu kaurace wa juna yaushe ne zan ce na yi fishi ba zan yi maka magana ba ko ta- kin yi fishi ba za ki yi wa- mata magana ba shine lokacin da mutum ya ƙetare dokar Allah amma in har mutum ya saba maka ne akan wani lamari ya zage ka ne a faɗa ku kai akan wani abu a'a e, ya ɗauki wani kayanka ne ko kuɗinka ko kai ne ka ɗauki nashi kana jin kunyansa ko kai faɗa a duk wani abin da zai haɗa mu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li muslimin an yahjuju an yahjura akhahu fawqa thalath bai halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa ya hijira fiye da kwana uku wannan zai gamu da wannan ya kau- ya kauda kai wannan zai gamu da wannan ya kauda kai annabi yace bai halatta S- yace mafi alkhairin su shine wanda ya fara da sallama to kaga in abu ya faru kenan za a kaurace wannan kare wuce kwana uku to yaushe ne zaka kaurace masa ka manta da shi shine idan ya shiga hakkin Allah ya zo ya aikata abin da yake haram yana zunubi ko yana barin sallah baya bin dokar Allah ko yana aikata abin da Allah ya hana lokacin da kaga mutum yana haka ba wai shikenan wane yayi laifi shikenan kaurace masa ba a'a zaka taimaka masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ne ko a wanda aka zalunta aka ce wanda aka zalunta za mu taimaka amma azzalimi ya za mu taimaka masa annabi ya ce ku hana shi zalunci in ka hana shi zalunci ka taimaka masa to lokacin da mutum ya zo yana irin wannan rayuwa na sabon Allah to farko matakin da za a ɗauka nasiha a zauna da shi a nuna masa ana ƙaunansa a nuna masa haramcin abin da yake ko wajibcin abin da ya bari idan babu ilimin da za ku iya ku yi masa bayani kuna iya nemo wani wanda ya sani ya yi masa bayani matakin farko mataki na nasiha nasiha kuma ba wai sau ɗaya kayi shi kenan ba a yi akai akai a samu salo daban-daban ana yi ana yi idan an ga ya cije ya dirje akan cewa shi fa ya tsaya akan wannan ɗabi'ar tasa mara kyawu na bin abin da Allah ya haramta ko kuma yin abin da Allah ya hana to anan kar ku ya je halakar da ku ko kar ya za- ya ja ku cikin wannan musibar sai ku ku kaurace masa shine abin da malam ya halar yake cewa eh, wala hillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatuhu bai halatta mutum ya yi abota da fasikin mutum ko kuma zama da shi ya zama ana hira a waje guda to wannan shine eh, mataki na ƙarshe kayi kayi bai yi ba shine zaka kaurace masa don kare fitine ka a cikin addinin ka ko a rayuwarka wannan lokacin kauracewa ja'izi ne to kaga yaushe zamu kauracewa mutum ga lokacin kuma a kaurace wanda zamu yi fa idan muka haɗu ba zai hana mu yi sallama ga juna ba amma mu zauna da shi mu yi mu'amala mu yi irin yadda muke yi da ba zai yiwu ba don shi ba mutumin kwarai bane in dai abin da ya yi din ba wai ya fitar da shi daga musulunci bane in ka gamu da shi zaka yi masa sallama ko da shi bai yi maka ba to matsalar da take damun mu wajen kauracewa juna wato a waje ya fi sauki akan na gida yanzu abokanai ne suna rashin jito akan wani abu za su yi huci amma bayan kwana kaɗan za su zo su shirya su zama kamar abun bai faru ba to amma in ya zama na na makusata ne misali mafi karancin mafi kuma kusata shine waɗanda gidan haya ya haɗa su gidan haya ya haɗa ku wannan kai makana da iyalinka kai makana da iyalinka kuna zaune sai ka ga wani abu zai sa ko a dalilin yara ko a dalilin matarka ta yi wa matata wani abu ko tawa ta yi wa iyalinka wani abu dai wani abu dai zai sa ko kuma kai kafi cefa ne fiye da ni sai matata ta matsa min cewa ni ma sai na cefa ne irin naka sai mu ɗauki tsana mu ɗaurawa wa'annan makotanmu don cewa su cefanansu ya fi namu to sai kaga irin wannan gaba ƙananan sai ya girma sai ba a magana a cikin tambayar wannan abin da yasa na zo da wannan maudu'i a ƙarshen wannan lokacin saboda wato na fahimta a cikin tambayoyi da ake yi muna da matsala mai girma na kauracewa juna a kowace take cewa makociyarta ne ba alaka tsakanin su haya ce ta hada su ba jituwa akwai wanda kishiyoyi ne ba jituwa akwai wanda matar yaya da kani yan uwa ne biyu suka yi aure suka aje a gidan gida ɗaya ya hada su saboda ko sun so su zauna ko gidan gado da sauransu sai wayannan matan yan uwan su yan uwa suna jituwa sai kaga matan nan ba sa jituwa ƙarshen rashin jituwan matan nan zai kai ga rashin jituwan mazan sai kaga an kaurace wa juna to kaga in ka bincika mai dalili ba za ka samu wani kwakwaran dalili ba a addinance wani ko a duniyance ba za ka samu ba don za a faɗi wani abu ne wanda ko a ce yaro ne ya yi laifi na da ke shi aka yi mun faɗa daga nan kuma na ce to ni nan gaba ba zan yi musu magana ba ka gani ko kuma wani ya zo ya shiga ya ɗauke wani abu sai misali mata suna gida ɗaya sai wata ko kawar wannan ɗin ne ko yar uwarta ne ita wannan ba ta da labari sai wata ta zo makusancin ɗaya matar sai ta ɗauki wani abu a ɗakinta akan cewa za ta je ta yi amfani da shi ta kawo ko daga baya za ta zo ce mata na dauki abu kaza ta tafi ita wannan da take gida daya bata gani an dauki wannan abun ba ba a gaya mata ba ita mai kaya idan ta zo ta duba bata ga kayan nata ba a ina wa kaza din kaza a ni ban ji ban gani ba to waye a gidan ke ce eh ni ne amma ban ga waye ya shiga ya dauka ba sai wannan mai kayan sai ta faɗi wasu kalmomi na kamar tuhuman wannan din sai kuma can an jima yar uwarta ce ko kawarta ce ta zo ta dauki abin ta je ta aiki da shi ta kawo to anan me ya kamata a yi ke kayan ki a bata kin tuhumi makociyarki a lokacin da kayan ya fita to sai ki dauki kayan ki ki zo gun makociya ki yafe min nayi kuskure a shiga abin wacce ce ta zo ta dauka bata gaya miki ba mun yi kuskure ki yafe mana ke kuma tunda abu ya bayyana a haka ki gode wa Allah da ba halinki bane kuma Allah ya bayyana abun ya kubutar da ke ki gode wa Allah ki ce ba komai rayuwa ce to sai kaga wannan irin wannan sai ya zama gaba ta Fir'auna da Annabi Musa ita wannan da aka zarge ta to in daura mun sata daga yau ba ni ba ku ko ƴaƴa ba ta so su haɗu akan wannan abin da bai kai ya kawo kuma wani din kuma tsanan za ta taso daga ‘yan uwan miji ni na aure mace ina son matata na'am sai ka ga ƙannena yayuna musamman mata yana ya fi faruwa a cikin mata sai ka ga su ɗauri kitsana su ɗaura matata ba sa santa abu kaɗan kun kuma idan kuma matsalar za ta ƙara ƙaruwa a ce gyatuma tana da rai sai a je a dinga hura kunnen gyatuma matar wani din nan wacce din nan kaza kaza din nan kaza kaza sai gyatuma tunda tana tare da 'ya'yanta Mm.
sai ya gyatuma ta karkata wa 'ya'yanta sai su tsani wannan matar sai ya zamana sun zo sun kai ga za a umarci wannan mijin uwar za ta za su yi amfani da uwar tunda wannan ba ta da kirki ba ta da kaza ba ta da kaza tana da kaza mamaki ce ya sake ta mana sai ka ga lokaci ɗaya uwa ta zo ta ce da ɗanta kai wannan ka rabu da ita me ya kawo haka Mm.
tsanan da 'ya'ya suke yi ɗan uwa suke yi Mm.
suka sa uwa har ta furta ɗaya ya saki matarsa Mm.
to wani kuma bai kai ga aka saka din ba amma sai kaga yan uwa sun haɗu gaba ɗaya sun tsani matar ɗan uwansu ba su ba ita ba su ba ƴaƴanta kuma musibar abin zai karu idan matan nan suna da kishiyoyi mata ne biyu ko uku a gida Mm.
sai kaga dangin mijin su zo su tsani wat- wat- wata mata ɗaya da 'ya'yanta sai su kaunaci ɗaya da 'ya'yanta duk wata mu'amala da wannan za a yi wannan ba za a yi mu'amala ba ina gaya maka wannan ina maka tambayoyin magana ne akan experience na tambayoyi da suke zuwa mu Na.
ina cikin magana na sai na tana jiya jiyan nan ina jin na samu o- Mm.
o- wata tambaya wanda ban yi magana akai ba No.
mace ce tana zaune da wato abokiyar zama a gida Mm.
ba wai eh, zaman kishiyoyi ba ne amma me zai faru sai zamana a zaman da suke din nan suna haya haya na gaishe gaishe kaza kaza sai ta zo ta daina mu'amala da ita ta daina gaisawa da ita ita wannan ta haƙura ta zauna irin da in wani abu ya faru ne ake dan shiga wajen juna ran sallah ne waye ne kaza kaza tunda ba ta so a yi mu'amala din sai ta kame amma duk wata munasaba ta faru ana gaisawa sai kai ga abu zai faru suna gida ɗaya na daɗi ne na rashin daɗi ne sai dai ita wannan ɗin ta ga wasu suna zuwa daga waje ta gane akwai abin da ya faru ko kuma wasu za su gaya mata ai abu kaza ya faru a gidan suwa ne daga waje za a gaya mata sannan ta je ta yi gaisuwan Alhali suna gida ɗaya.
alhali suna gida ɗaya yanzu inda ciwo zai kama ki kafin danginki da yan uwanki da kike hulɗa da su su zo Mm.
wannan da take kusa da ke ke ita za ta kawo miki agaji No.
ko mutuwa za ki faɗi ki ai mutuwa ba sai an yi rashin lafiya ba Mm.
balle ki ce ai sai na rashin lafiya dangi na za su zo su kewaye ni a hannun su zan mutu a'a kina lafiyanki sai da safe sai da safe kika shiga sai ga ciki ya kaɗa ko zuciya ya buga Mm.
ko kai ya buga shikenan fa daga nan kuma ba wadda zaki kira sai ita da baki a magana da ita ita da kike yakinta sai gashi nan kin kira ta ita ce za ta zo ta daga ki ta kawo miki ruwa har ta na baki kalmar shahada wanda annabi yake cewa duk wanda ya mutu da ita eh, eh, wato ya samu aljanna No.
ta baki kalmar shahada Mm.
ha? ki mutu a cinyanta Mm.
ta rufe ki wa'inda ke kawaye da yan uwa da kike gaba da wannan akan su ko kike wani abu akan su Mm.
gashi ba wanda ya san ma kina ciki- halin da kike ciki kin bakunci lahira su, su suna min sharin su Mm.
wannan da kika tsana ita ce akan ki har kika koma ga Allah ta yi ma in kishiyoyi ne ƴaƴanki kuma yau a gaban su za su girma a gabanta za su girma Mm.
to idan muna lura da irin waɗannan sakamako da zai faru ashe da ya kamata mu gyara wato alakar mu da ƴan uwanmu No.
mutum don mun yi don mun shirya me za ka bani me zan baka me za ki bata me za ta baki mu'amala ce addini ya ce mu yi No.
gaisawa ne lafiya lafiya ya jiki lafiya ya yara lafiya kaza kaza sannu in kirki ya zo in akwai wani abu a ɗauka a baiwa juna yau ita wannan ta sa abinci ta baiwa wannan Mm.
ita wancan kuma ta abinci ta sa wannan wata kuma in ta zo tana ɗan tsinkan yakuwa a wacce miyan yakuwa zaki eh Mm.
ina marmarin miyan da Allah in kin yi ki dan samu kaɗan Mm.
ɗan uwantaka ne No.
wata ran sai labari amma irin jahiliya da muke ciki na gaba da juna na jin haushin juna ana samu tsakanin yaya da kani ba sa magana da juna ya da kanwa akwai yan uwa mata fa yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya a gida ɗaya amma sai gaba ɗaya aka ɗauki tsana aka ɗaurawa wata ɗaya aka ware ta eh? an zo ana wato mu'amala ana kulle-kulle kai in gaya maka wallahi har sihiri ake mata inna lillahi
zuwa gun wannan zuwa gun wannan don a karya ta uwa ɗaya uba ɗaya suke
Ai, abin ya muni malam ka duba irin mu'amalar da ake yi Hmm? sai ka ga kuma za a zo a nuna cewa wato ita ce azzalimar Mm.
wato bayan an yi mata zalincin No, a nuna kuma ita ce azzalimar no.
wannan hatsari ne dole mu gyara Mm.
raba kan al'umma na waje ma Mm.
haramun ne Mm.
balle raba family guda No.
mu dangi guda Mm.
family ma nawa kuke amma sai kaga wasu suna irin wannan din na kawo farraka tsakanin yan uwa Mm.
mazansu da matansu gaskiya akwai bukatar mu gyara No.
akwai wato irin wannan yana faruwa akwai wata da ta samu nasarar irin wannan No.
wallahi har ta zo kuka take mu irin halin da ta shiga Mm.
kulle-kulle a yi haɗe-haɗe tsaka shiga tsakaninta da familinta No.
abin ya ɓaci aka ƙaurace mata Mm.
muna addu'a har Allah ya kawo lokacin da aka zo aka gane cewa ita ba ta da laifi komai ya zo ya daidaita Alhamdulillah.
ka gani Mm.
saboda haka duk wanda yake zama dalili na bunƙasa ƙauna da fahimtar juna da jituwa Mm.
yana da lada mai girma a wajen Allah don Allah ya umarni a yi hakan Mm.
amma duk wanda yana hura wutar fitina da gulmace-gulmace da tsangwame-tsangwame da zagune tashi a je a gaya wani ai wacce ta yi kaza wani ya yi kaza to gaskiya muna cikin hatsari a lokaci da muna bukatar mu zama abu daya mun haɗa kai mun taimaka wa juna Mm.
ai mutuwa kaɗai ya kamata mutum ya ji tsoronta No.
ya ji tsoronta ba wai ya gudu daga ita ba in ka gudu maka- wajenta za ka je Mm.
to amma dai ka ji tsoron cewa mutuwa yadda take ɗaukar mutane yau mutum ya waiwaya gi- damansa da hagunsa ejimate naka Mm.
wato sa'anninka Sa'anni.
da waɗanda suka girme ka da waɗanda suke ƙasa da kai Mm.
in aka ce maka mutane nawa ne suka mutu tun da ka san ana mutuwa ba za ka yi kirgawa ba Ina. Ina.
Mm?
Ina.
ni akwai lokacin da na zauna ina jin yanzu ya kai shekara ishirin haka Mm.
kusan ishirin ne na'am ina zaune na'am No.
kawai sai na ce bari in kirga mutane nawa suka mutu a unguwarmu daga bakin kwalta na kama Mm, mm.
na fara tafiya gefen dama da hagu Mm.
ina kirgawa ina kirgawa kafin dai layi ɗaya kafin in kure layi na biyu sai ga na samu mutum wajen hamsin da wani abu
No.
a gida ɗaya Mm.
sai ka kira mutum uku ko hudu sun mutu a nan mutum ɗaya a nan mutum biyu a nan Mm.
babu Mm.
haka kawai layin haka fa Mm, kana tafiya yeah.
layin kuma ba wani dogo ba ne Mm.
sai ga mutane hamsin da wani abu yau kam za ka zauna ka ce bari in rubuta waɗanda na san sun mutu ba za ka iya ba No.
to kai Allah ya wanzar da kai in Allah ya barka a duniya yana so ya ga wani abin da za ka yi ne No.
ya za ka yi ka amfanar da al'umma ka haɗa kansu ka kawo jituwa tsakaninsu ka kawo soyayya tsakaninsu Allah ya ce subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha mardati Allah fa sawfa nutihi ajran 'azima No.
babu alkhairi cikin da yawa daga cikin haduwa da mutane suke yi ganawa da ake yi mitin mitin da ake yi dinnan yawanci babu alkhairi sai wanne illa man amara bi sadaqa sai in mitin da aka zauna aka hadu za a ce a bada shawara ai umarni cewa ayi sadaka a taimakawa mutane Mm.
ga halin da suke ciki mutane kaza ya kamata a yi musu sadaka wani nan yana da bukata wani nan matarsa ba ta da lafiya a yi masa agajin Mm, magani mm.
wani nan baya da lafiya ba abinci a gidansa yaran na marayu ne ba su da kayan sallah Mm.
wannan shine amara bi sadaka aw ma'rufin ko kuma abu mai kyawu aiki mai kyawu na duk abin da zai zama gyara No.
masallacin mu ba kafet ya za mu yi mu samu yana yoyo ya za mu yi mu gyara Mm.
wani ya saki matarsa mu je mu mu yi biko wani baya jituwa da wani ya za mu yi au islahin bainan nas kenan Mm.
gyara tsakanin mutane tsakanin uba da ɗa ba jituwa ya za ka yi ka kawo gyara tsakanin mata da miji aboki da abokinsa makoci da makocinsa Mm.
na'am No.
kishiya da kishiyarta abokan zama a kasuwa Mm.
ba jituwa ya za mu yi mu kawo gyara wane bayya magana da wane mu bincika me ya kawo haka a je a bincika in na gyara ne mu gyara a in wani abu ne na addini ya saba ko kuma wani abu ne da zai kawo barna a cikin al'umma Mm.
halinsa ne an gyara ya ki gyaruwa wannan sai a kyale shi sai a addu'a Allah ya gyara shi amma in ba haka ba a irin yadda ake zaman nan kowa ya so wanda yake so ya ki wanda yake ki wannan hatsari ne don akwa- abinda ba mu gane ba shine Mm.
so da ki din addini ne Mm.
alwala'u wal bara Mm. Na'am.
addini ne Mm.
in zaka so ka so don Allah in zaka ki ka ki don Allah in za ka so mutum za ka so shi don mutumin kirki ne Allah ya ce mu so mutanen kirki in za ka ƙi shi ka ƙi shi don shi mutumin banza ne Allah ya ce mu ƙi mutanen banza wannan ita ce ka'idar ka amma in za ka so don ya baka in za ka ƙi don ya hana ka Mm.
in za ka so don danginka Mm.
in za ka ƙi don ba danginka ba to baka bi tsarin da Allah ya ce mu zauna a kai ba Allah ya sa mu gane Amin.
Alhamdulillah.
Saka lahira wa kanta.
barakallah
Na'am, malam. Lokaci kuma ya- ya ja insha Allah. Bar dai mu karanta wasu tambayoyi kafin nan mu bude layi insha Allah malam.
na'am
Um, malam mai tambaya na farko yana cewa dan Allah malam a yi ƙarin bayani akan POS wanda ake amfani da shi yanzu a cikin unguwanni don karban kuɗi ko ajiye kuɗi. POS.
wannan mun yi magana a baya ai.
To,
mutum ya je ya bada mutum ya dauki sana'a eh, na POS ya Mm.
bude shago ya zaga Mm.
zaune da kuɗi mutane sun zo na'am.
suna karban kuɗi Mm, a gaskiya rashin yi din shine aula Na'am.
tunda kuɗin nun abin nan karansi din ɗaya ne Eh ne. mm, in zai yi sai da ya ta fuskar taimako Mm.
mutum in za a caje shi Na'am.
eh, a caje shi gwargwadon abin da kai ma za a caje ka Na'am.
amma ka ce kuɗi kaza zan karbi kaza Mm.
sai dai in larura ne wannan kuma larura kam in ya tsananta daban ne amma a haka mu yi mu buɗe wannan kofar Eh, gaskiya ba na tare da wannan fatawar Na'am.
kuma ban taɓa jin wani ya yi fatawan halaccinsa ba Yawa, Na'am.
Mm.
mai tambaya na gaba yana cewa malam liman ne yake hudubar juma'a an ci kuma mamu ba sa kar su yi magana ta an lokacin hudu ba to yayin da limami ya ambato annabi kai kuma kace sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi na'am magana aka hana Mm.
salatin annabi kuma Mm.
umarni ne na'am Allah ya ce idan kuka eh, aka yi abin nan eh, ya ku mu'minai ku yi salati ko an karanta wannan aya ta salati ko a Na'am.
ce an baji sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ne Na'am.
sallallahu alaihi wasallam ya ce rajma an fa amrin dhikirtu inda fa lam yusalli alai na'am duk wanda aka ambaci suna na bai mun salati ba to Allah ya turnuka hancinsa na'am saboda haka zaka yi salati na'am amma a hankali ba sallallahu alaihi wasallam.
na'am makarakallah zama malam mai tambaya na gaba yana cewa malam ni ne nan manta sallar yin sallar rawatib bayan magariba ban tashi tunawa sai bayan tarawih na yi shi mana ya hadacin wannan
rawatib na bila na rawatib eh na bayan magariba eh to wannan min babin wato abu ne wanda da ka lazimce shi kana yi na'am idan ka manta shi ka yi shi a wani lokaci Na'am.
wannan ba zai zama laifi ba na'am amma kar ya zama ka nakalto shi daga bayan magariba din ka kai shi bayan tarawih amma kuma tun da ka riga kai sallan isha ma ya riga wuce Mm.
sai dai idan mutum ya lazimci abu na'am kamar a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake Mm.
cewa Mm.
idan mutum yana sallah ya lazimci sallah a cikin dare kullum na'am sai wata ran wani abu ya sa ya manta bai samu yayi da daddaren ba Mm.
sai da rana yayi Allah zai rubuta mishi tamkar yayi da daddaren ne na'am ka gani Na'am.
to in ka lazimta cewa kullun ne kana yi ba fashi Mm.
sai wata ran hakan ya faru kai kuma baka so ladan ka din ya yanke Na'am.
kana yi kai a wancan wajen insha Allah kuma babu komai na'am na'am alhamdulillah malam mai tambaya na gaba na cewa ina sallah amma zuciyata tana tana min kamar bana yin sallah saboda ina ina sa sutura a gabata so yana ganin kamar yana sallah yana ma sal- suturan sallah ne ba Allah yake sallah ba shi haka zuciyarsa ya gami yana neman addu'a Eh, wannan shaidan ne ke fusgansa Na'am.
amma in ba haka ba eh, kace sallah kuma wai sutura kake wa sallah eh Eh, wannan shaidan ne da zai zo ya ce maka ka tuna kaza ka tuna kaza ko kuma ya ce alwalanka ya wurore da Na'am.
sauransu Na'am.
wannan eh, abin da yake wajibi shine eh, ya karanta tsantsan tauhidi na'am in yana da karancin tauhidi yayi karatu ya san ikon Allah da wasu abubuwa da suka ta'allaka ga zatin Allah subhanahu wataala na'am ya san cewa Allah baya kama da kowa da komai mhm, na'am na'am balle ka ce wani abin da ka aje gaban ka ka ji cewa kana bauta masa eh, na'am sannan kuma yayi kokarin yakan wannan tunanin a zuciyarsa na'am kawai da ya ci gaba da sallarsa Mm.
idan har ya ji- aje sutura ne to ya dinga kokarin rashin sallah ga sutura ma'ana ya ya samu bango na'am Mm.
ba sutura kana ajewa fili Aka- haka ne ya mm, tsaye ba na'am, mm.
to ka je ka dauki bango Bango.
shine suturarka ko wata fila kenan na ko masallaci.
fila ko bango dai Na'am.
haka Mm.
katanga haka Mm.
kaga katanga blood ne haka Flat ne to ka dinga sallah a can jikin Bango.
katanga na'am ta yadda ba za ka buƙaci maka kawo Mm, suturan ba na'am.
har ka yi ƙoƙari abin ya barka Na'am.
sannan daga baya ka- ka- kar ka yawaita sallah ga sutura ɗin na'am na'am tambaya na karshe a rubuce shi ne yake ce malam me hukuncin yin tahiyatul masjid a lokacin yin tahajjud
eh matukar mutum ya zo masallaci na'am mutane abin da muke so su gane idan ka shigo masallaci kowace suna sallah take ɗaukawa Na'am.
bukata ka yi raka'a biyu kafin ka zauna na'am
wannan ita ce mm, misali da ka zo masallaci an tada ikama na sallah farilla Na'am.
to ba zancen tahiyatul masjid Mm.
tunda in ka shigo ai ba zama za ka yi ba ba yi ba na'am hakan nan idan ka shigo masallaci an yi isha an fara tarawih ka shigo mm, ko Na'am.
sai kai kabbara ka bi su kaga ba zancen tahiyatul masjid na'am amma idan ka zo tahajjud lokaci bai yi ba imam bai fito ba ba a tashi sallah ba Mm.
zaka zauna ne ka jira to anan ne zaka yi tahiyatul masjid na'am amma in ka zo ana sallah in ba ka zauna masallaci ba mm, in ka shiga ko sallah zaka yi in ka shiga ko gaisawa da wani in ka shiga ko daukan wani abu ba sai ka yi sallah ba alhamdulillah.
in zaka zauna ne Mm.
aka ce ka yi raka'a biyu kafin ka zauna Na'am.
wannan shi alhamdulillah masu sauraro ana sauraron shirin ramadan mubarak kenan Lok- lokaci ya yi da zai mutum zai kira wurin ya yi tambaya a lambar da aka saba 0800-244-1954 0802441954 assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah Wa alaikum salam.
Ma'aikatan lafiya.
Mun-
Salamu Na'am, na'am.
muna jin ki bismillah malama yi magana muna jin me tambaya
Tambaya na shi da idan kamar mutum ya je irin gidan wanda haka baya sallah din nan.
mm
Sai lokacin sallah yana asar.
na'am Sai na nema siya mutane sallah. Ya Mm.
matsayin sallah yake.
to yan saurara A'a, malama Tambaya na'am tambaya na na biyu kuma ina neman addu'a da Allah.
to Sani a cikin addu'a.
To, Aha, na gode Allah ya saka da Amin, alheri.
amin, Allah ya amin.
kara ma da lafiya da amin daraja.
amin amin mun gode Yawa.
assalamu alaikum Wa alaikum salam.
bismillah malama Dan Allah.
lafiya kalau Na gajiya ya al'amada.
alhamdulillah tambaya da ba shi ne mm yanzu ka hau in bai gida ta ya zai da siya maka abinci kala kala daya na'am za ka yi canja da wani
kina nufin ki sayar kenan ki sayar ki sanda da ya wani sa a siya wani ba to Ya yi tafiya?
yayi tafiya to eh ba a gari mm to shi kenan kin saurara malam zai baki amsa to shi ke
assalamu alaikum Assalamualaikum.
wa alaikum salam bismillah
Ina gaishe da wala.
na'am Ana amsawa.
Allah ya taimaka.
amin Amin barakallahu fik.
Masha Allah.
na'am wannan shi gaisuwa yake na malam Na'am.
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam bismillah Ina kwana wala Marhaba ya lafiya.
ga mai.
alhamdulillah Wala ina ne. Izini nake ne ba na sa ni addu'a.
to malama Allah ya bada sa'a.
Na baraka.
gode.
Allah Allah Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Saka lafiya.
Lafiya kalau.
Ya Ramadan.
Alhamdulillah mai tambayan.
game da mutum masu aikin irin alfasha nan akwai wani amini na to akwai yaran da suke kamar misali luwaɗi hakan nan to shi ne da aka kama kuma an yi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba to shi ne da muka ga al'amarin ya ce da hali da tafiya na musulunci ba to shi ne sai muka hana yaran musulun da alaƙa da wasan to shi kuma sai da musu kudu cewa duk wani wani kama yana irin wasa ku da zarba a fili junan ku mu kuma jin haka da muka yi kuma gaskiya fi da bin nan shi da kai na kaurace mishi kuma tambaya na biyu malam tsohon sallah na farko da yake cikin masallaci da wanda ya fita waje na nan su je da cikin masallaci
na'am
na'am kaɗan saurara malam zai baka asan shara amina Allah Allah ya saka dace amin
na gode amin malam kafin ci sauran na shigo Mm.
saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Redon ka, redon ka bawa Allah, redon ka. Wa alaikum salam.
Koron jima'a a tarwiza yin ma sai ya ne rikiya jimbar alamar karfin bayan tsirar landi wanda ke rewe kenge tun ya kace rikiya zurin shi ne a bakin da zai wuro wasu da wurin ne da a azkar saba wal masari saba ne ma fajar kamdi da mawanzu jini na ko kuma fajar kamdi ya liman jini ba mawanzu jini na kar ma ko yanzu Na'am.
To, dan saurara. Salamu alaikum.
Amma wa alaikun salam na ce malam mai tambaya ina cewa mace za ta iya jan yar uwarta sallah kamar yadda maza suke jan namiji Je Na'am.
makaranta.
yawa.
Kaji mai mala yace, kaji mai mala yace.
Na?
Kenan. Ka saurara ka saurari amsan ka insha Allah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Yana da wasu biya.
Marhaba kana sana.
Assalamu alaikum.
Na'am, Wa alaikum na'am, salam.
bayan Bismillah. Yana jinka.
Okay, samun sai na wallahi sawan jiran da ya yi wallahi ya biyu zari a nan kirajin zo. Shigar sai sannan wallahi girma kwata kwata mun ciro da gyara su ga inda a turu zanda suke. Shigar wallahi murama ne.
Na'am. Yalla ala shi ranar ya faso.
Amin. Ya ji Ai, ya ji yamma, ya ai.
saurara zai bada amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah malama. Lafiya kalau.
Marhaba.
Me tambayan?
Malam tambaya na shi ne
Ita ce ta ƙarshe.
Insha akwai Allah. Bismillah, bismillah muna jin ki. Mm, muna jin ki.
kuma Mhm.
zai yi banyan da yi don biyu tsara da yi.
Na'am.
Zai yi banyan da yi don biyu tsara da yi.
Ah, Har su da kai da ɗan da kake ɗan. Kuma ba da ya ya aljab.
fatin ba dai, ya fahim ba.
Malam baya jin ki fa. Ki-
Kuma ne aljab za ta zama aljab ta ke da kan. Lokata ita. Ta hamba da nan gidan ne yanzu ya bi da ta ita
Duru ne ya duji.
Malam ba- malam baya baya jin ki. Baya jin ki malam, baya jin ki. Ya kuri. Na malam. Bismillah.
A wacce take tambaya cewa ta je gidan waɗanda ba sa sallah sai ta ɗebi ruwan fiwa wata.
Mm.
Sai ko ruwan randa za ki yi alwala da shi.
Na'am.
In dai ba suna wato a hada giya ba Mm, ko eh, wani najasa ba na'am ruwan da suke dibawa ko a famfo ko a binnan su zuba a randa za ki yi amfani da shi na'am yi alwala ki yi sallah ba wani abu in najasa ne kike gudu sai an tabbatar ne za a ce ga najasa mm, na'am ko kuma a wani abin da baya kubuta da rangas- da najasa galiban na'am shine za a nisanta Mm.
amma ba haka ba ba wani abun Mm.
na gudu na'am
Eh, sai wanda take cewa mai gidanta ya yi tafiya ya bata kayan abinci to shin zai yi ta sayar ta sayi wani wanda ranta yake so mm, eh to wannan tunda mai gidanki ne kuma ya sayo me yasa baki sanar da shi ba kafin ya saya ya tafi har ki sai zaki canza na ɗaya kenan na biyu kuma eh, idan har zaki canza shin canzawan naki ba zai ji wani abu ba ya kawo miki abu ki ɗauka ki sayar ki sayi wani na'am ko kuma in ba haka ba shin za- ba zai yi ki gaya masa ba tunda yau ana da waya duk inda mutum ya tafi yana waya mai gida abin nan da ka siyo min din fa gashi ina bukatan wani Mm.
zai yi in sayar in canza don tafiyan da ya mai yawa zaki dauka zai dauki lokaci ne Na- na'am.
in abin ya gama da wuri ya dawo kuma ya ga abin da ba- ya saya ba shi ake yi ba mm, kaga zai zama matsala ga rayuwar ku ta aure Mm.
saboda haka idan kin tabbata a halin mijinki ba ya da damuwa ne wannan zaki iya sayarwa ki sayi wanda kike so amma in mutum ne wanda yana ganin wato kamar in aka yi haka ko ba a mutunta shi ba Mm.
ko wani abu mai kama da haka tauye wani abu haka.
kuma ki guji ma waɗanda za su ce kina sayar da kayan abincin gida don wata ko wani ki fitar din ne zai kalla ba wai ki Mm.
kawo din ba na'am wace mijinta ya kawo mata abinci gashi ta je ta sayar Ah.
abin da za a ji kenan duk wayannan ke hattara da su kafin ki amma a haka din babu zancen haramci in ba wayannan abin da ake gudu ba na'am
sai kuma wanda yake cewa akwai wani wanda yake luwaɗi Mm, Allah ya.
ya kare mu daga sharrin su da fitinan su Amin.
Allah ya ɗora musu abin da zai hana su yi amin amin sai ya suka hana yara na zuwa tare da su wato hulɗa da su Mm, mm, wannan shine abin da yake daidai din a hana yara hulɗa da irin wayannan mutanen na'am ko da mutum zai yi fushi da kai zai duk abin da zai yi yayi inda Mm.
yau ai shi yasa nace mutum idan yana sabon Allah ne a kaurace masa mm, duk wanda a cikin karatu na na ban manta ba na faɗa na gir- kira hankalin samari na'am duk wanda kun san cewa mai neman namiji dan uwansa ne ko yana zuwa a yi luwaɗi da shi ne kada majalisa ta haɗa ku na'am ku kyale su su su yi majalisa su su kadai in a bala'in Allah ya zo ya shafe su su din abin ya tsaya akan su na'am amma in kun zauna tare da su duk abin da Allah ya nufi da su to zai shafe ku Na'am.
saboda haka kar a yi hulɗa da su mm,
Eh, sai kuma mai sahun sallah na masallaci da yake tambaya cewa kamar na bincika tambayan an san tambayan sa eh din ba wato sau daga Ah, sau ba wannan ba na farkon da ya kamar na jin a raina eh kamar akwai wani abin da ya faɗa ban ji shi sosai shi ba.
mutumin ne mai wanne labari a ce idan ya kamata a dinga rufa juna asiri a babu zancen rufa juna asiri Na.
a nan rufa Mm.
juna asiri shine mutum yayi wani abu Mm.
na kuskure na lokaci ɗaya haka Mm.
amma musiba irin wannan luwadi Allah bai san rufa asirin bane tukun ya halakar da mutanen kuma ya bamu labarin su a Qur'ani na'am kuma bayan ya dirme da su ya ce wa mahiya minaz zalimin bi ba'id wannan azabar bata yi nisa da wanda suke azzalimai ba Mm.
saboda haka babu zancen sassauci Mm.
kawai a kaurace musu fitinanu Allah ya tsine musu amin.
in ka ji haushi ka tuba a sahun sallah da zai fita daga masallaci eh sahun ciki da zai- waje Mm.
duk sahun sallah ne kuma ana tare a jam'in sai dai Na.
kawai bambanci shine wanda ya riga zuwa masallaci ya fi wanda daga baya ya zo ya jona sahu a waje na'am amma a lokacin da kuka yi sallah dukan ku kuna lada daya don yana da hukuncin masallaci a cikin sahun na'am amma bai da hukuncin masallaci a tahiyatul masjid na'am
wannan kuma eh, tarawihi eh, wato yana sallah tarawihi amma ba a gama tahiya Mm.
eh, ana sallamewa kafin a ci- a cika tahiya Mm.
wannan eh, yawanci haka masallatai yadda ba su ba su natsuwa yadda ya kamata irin abin da suke kenan da za a samu ne a yi wa imam nasiha Mm.
ya cika tahiya daidai domin sallah ce ita ma karace nafila ce a tozarta ta na'am ya yi ta daidai a yi salati na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya so kafin a yi sallama sai kuma azkar na safiya da ake yi ya ce zai yi a yi kafin alfijir ne Mm.
ba zai yi a yi kafin alfijir ba ai sunanta ma azkar na safe ne saboda haka bayan sallar asbahi ne ake yin azkar din na'am bayan alfijir ya keto Mm.
kyansa an bayan sallah yana da kyau bayan sallah kafin alfijir rana ta fito kafin hasken nan ka zauna kana yi Mm.
ko kuma alfijir din ya keto tunda ba azkar na bayan sallah bane azkar na wayewa ne kana iya ka rage musu musamman wanda zai yi da yawa Na.
zai iya karanta wasu daga ciki Mm.
sai kuma wanda yake cewa abokinsu an yi masa sihiri in ya je makaranta bai ya shiga to a yi addu'a kuma kuna iya ku nemi wanda zai iya ya taimaka masa min babi arruqiya ash-shar'i Ah.
insha Allah iyayensu ba sa jituwa wata take cewa iyayensu ba sa jituwa ta yadda idan suka je nan ba ba- ba su jin daɗi ba yadda tambayan ta din Na.
ya zo ya katse daga baya Mm.
amma dai yadda na fahimta iyayensu biyu suna raye amma kuma sun rabu Na.
to in an je gun wannan wannan yana ba- abin nan ga wancan wannan ba- yana ga wannan Mm.
to kuma eh, wannan din yana damun su ba sa samun hakkin su na ƴaƴa Mm.
da sauransu wannan lokacin ya kure in ba haka ba da mun abin nan Mm.
kuma akwai wani abin da nake son faɗa karshe fatoyin da muke yi din nan na rediyo Mm.
tun da jimawa Mm.
to yanzu mun yi kokari mun mai da shi littafi Na'am.
wannan fatoyi na juma'a mubarak Na'am.
ko Eh.
ramadan mubarak Eh.
mun kokari mun yanzu ana kan gyare-gyare ne insha Allah Na'am.
nan da dai zuwa gaba ko wata ɗaya ko wani abu mai kama da haka zai fita yanzu an riga an abin nan ana duba gyare-gyare Na'am.
ne sai a buga shi ya zama littafi Littafi.
na'am To, Alhamdulillah. ma.
insha Allah an dauki abubuwa guda hu- kusan biyar rukunan musulunci na yawanci an dauka a ciki Mm.
da kuma wasu abubuwa kaɗan kaɗan Na'am, malam. To, alhamdulillah.
kaga yawan tambaya zai dan ragu Eh, Allah ya sa insha mutane su Allah.
mallaki Eh, wannan Insha Allah.
alhamdulillah Na'am. Mana sai addu'a insha Allah.
eh yan uwa suna bukatan addu'a da mu da su gaba ɗaya Allah ya hada mu cikin rahamarsa Amin.
wannan gida ta ku gidan radio Peace FM Allah ya albarkace ta Amin, Allah ya amin.
kare ta ya kare Amin.
ma'aikatanta Amin.
ya ɗaukaka ta fiye da haka Mm.
domin aikin da ake ba karamin aiki bane na al'umma Na'am.
Allah muke roƙa ya sa albarka wannan gidan ya kare ta daga dukkan wani wanda yake kulla mata makirci ko Mm.
ma'aikata Allah ya kare ku Amin.
Allah ya ɗaukaka ku Allah ya rafa muku asiri yan uwa da suke bukatan addu'a da mu da su gaba ɗaya Na'am.
Allah ya bai mana bukatun mu na alkhairi wa'anda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wa'anda suke da damuwa ta bukatun su daban-daban Allah kai ka sani Na'am.
Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ya Allah Allah ka samu cika da imani Mm.
Allah ka karbi ibadu na bayinka azumi ne sallah ce ko addu'a ko sadaka dukkan abin da bayi suka yi a cikin wannan wata don neman yardanka Allah ka sani Amin.
ya Allah ko da mutum ya sa riya a ciki Allah ka taimaka masa ka gyara shi ka gyara zuciyarsa ya zama yana da ikhlasi Mm.
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب Amin.
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Wa alaikum salam. Alhamdulillah malam. Ah, masu sauraro